ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن أعظم نعمة في الوجود الإسلام فنعم الاستعانة به يا عباد الله يشكر للمسؤولين ورجال الأعلام من المسلمين والمسلم والمسلم والمسلمون عموما والمسلمين عموما الدفاع عنه وخدمته بالعكس لذا كانت هذه الكلمات بعنوان المساجد بيوت الله لا تدفع لأحد عباد الله إن للمسجد تأثيرا كبيرا في المجتمع المسلم من ذلك أنه بيت الله تبارك وتعالى وكفى بذلك شرفا لقول المولى جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ثانيا أنه أعظم بقعة على وجه الأرض فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ثالثا من تأثيره عباد الله أنه مركز المدينة في البلد المسلم وقلبها منه تنتشر البيوت وحتى يقف الناس منه على مسافة واحدة رابعا للحفاظ على حرمته فقد حرم فيه البيع والشراء ونشر الضالة لقوله صلى الله عليه وسلم لا رد الله عليه خامسا هو البرلمان والمجلس وهو مركز العمليات ومنه انطلقت البعوث والسرايا والغزوات في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعده وهو مجتمع الناس فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر مناديه في غير ما مناسبة أن ينادي الصلاة جامعة فيجتمع الناس ثم يقوم فيهم خطيبا وفيه يستقبل الضيوف كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما في غير ما حديث سادسا المسجد هو الجامعة والمدرسة ففيه يتم تخريج العلماء منه تخرج علماء السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم وفيه تتم صناعة القادة وفيه تفرق رجال الأعمال والزهاد والحرفيين سابعا فيه يعظم الله ويذكر اسمه بالغدو والآصال لقوله تبارك وتعالى كما تقدم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ثامنا فيه تتطهر النفوس وتتزكى القلوب لقول الله تبارك وتعالى في مسجد قبى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين تاسعا هو محل التوعية والتربية والتوجيه فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر القبائل الموافقة والمخالفة على المنبر ويدعو لهؤلاء وعلى هؤلاء وفيه تقام الصلوات الخمس التي هي أعظم دواء للفحشاء والمنكر والجرائم لأنه يطهر المجتمع من الآثام والفواحش والجرائم فلا ريب أن يكون أول ما يبدأ به عليه الصلاة والسلام لدى وصوله إلى المدينة عباد الله إن أمرا اجتماعيا بهذه المثابة من الأهمية حري بنا أفرادا وجماعات وحكومة أن نعتني به كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما مر بنا من مكانة المسجد في المجتمع المسلم ودوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليم والأمن وبدل الاعتناء بالمساجد ودعمها إلا أننا فوجئنا هذا الأسبوع بقرار مشين من هيئة الكهرباء تلزم المساجد بكب نفع الفواتير ضاربة بمكانه وأهميته ومساهماته في تهدئة الناس وتوعيتهم والتاريخ الممتد من الإعفاء عرض الحائط فهل المساجد بيوت الله شركات خاصة تدر على أصحابها أرباحا طائلة كم تدفع لها الحكومات مقابل توعية الناس في مجالات الحياة كافة إن المساجد بيوت الله عباد الله هي من تدين للحكومة والهيئة بالفضل وتطالبها بالدفع مقابل الخدمات لولا هذه المساجد التي يقلل من شأنها التي يقلل من شأنها من لم يدرك حقيقتها ويعرف ماهيتها لكان في كل حي سجن لحبس المجرمين لولا المساجد وما يقام فيها من دروس توعوية ووعظ وخطب لم يستطع رجال الأمن ضبط الناس ولم يجلس المسؤولون في مكاتبهم لإصدار مثل هذه القرارات الرعناء من يدفع الفواتير التي تطالبنا بها هل المساجد ملك لمعين معظم المساجد لا توفر احتياجياتها فكيف تتحمل مثل هذه التكاليف أفي مثل هذه الظروف العصيبة يؤتى بمثل هذه الأمور كم تدفعون لله مقابل نعمه الظاهرة والباطنة حتى ترغموا بيوته على الدفع كم يدفع المسلمون منكم مقابل الصلاة فيها والاستفادة من خدماتها معظم المساجد صغيرة مع آليات كهربائية قليلة فهل يضير الاقتصاد والهيئة منها شيء؟ عباد الله صحيح أن بعض المساجد الكبيرة تبالغ ولا تقتصد ولا ننكر أن أعداد المساجد كبيرة لكن لا تكفي هذه مبررات لاتخاذ مثل هذا القرار نظرا إلى أهميتها ودورها نطالب بسحب هذا القرار والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan Allah subhanahu wa ta'ala bayan godiya ga Allah da salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah yana faɗa cikin littafinsa bayan ya ambaci fitila da ake sanya mata a wato wannan mayin daga itace mai albarka na azzaitun yake cewa fi buyutin azin Allah wato ana kunna wannan fitilar da aka sanya mata da wannan man domin ta haskaka wasu gidaje azin Allah an turfa da Allah madaukakin sarki yayi izini da a daga jinin su a daga darajar su wa yuzkara fi hasmuhu kuma a cikin su Allah madaukakin sarki yayi izini akan ambaci sunansa subhanahu wata'ala بالغدو والأصال زاء أنبت سونان سفيها أتكنس بالغدو أفرقنيني والأصال دكما كرشنيني سيرا دا أمنتي استبتك النبي سيرا دا أمنتي الله استبت أغريشي سيرا دا أمنتي استبتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم wanda yake faɗa mana matsayi na masallaci a cikin al'umma ta musulmai inda yake cewa mafi soyuwar garuruwa ko gurabe a cikin garuruwa su ne masallatai su ne fulotin da suka fi kowanne tsada su ne guraben da suka fi kowanne tsarki wa abghadul biladi ila Allah aswaquha wajajen da Allah madaukakin sarki ya fiki ya fi kyama a cikin garuruwa da kasashe da wajajen zaman mutane su ne kasuwanni malamai suka ce domin abin da ake aukarwa a cikin kasuwa na cin riba da sabawa Allah madaukakin sarki da rantsuwa akan ƙarya da aikata abin da bai dace ba da yawa wanda suke na haram ‘yan uwa masu daraja, lallai yana daga cikin girmama Allah maɗaukakin sarki, girmama alamomin addininsa, kuma masallatai ko shakka babu suna daga cikin alamomi na addinin Allah maɗaukakin sarki. Balma idan ka shigo cikin garuruwan musulmai abin da zai fara yana daga cikin alamomi manya-manya, mabayyana da za su nuna maka wannan gari ne na musulmai, wato kaga husumiyoyi kaga masallatai a ko ina a cikin garuruwa na musulmai mafi girman ni'ima a gare mu ita ce ni'ima ta addinin Allah subhanahu wataala bai kamata mu yi wasa da ita ba ko mu yi sakaci abin da yafi dacewa ga mutane da jagororinsu da waɗanda suke 'yan kasuwa da kamfanoni shine su baiwa addinin Allah madaukakin sarki kariya su yi mai hidima ba sabanin haka ba saboda haka muke tunatar da kawunanmu a cikin wannan lokaci da a cewar masallatai ɗakuna ne na Allah madaukakin sarki ba waje ne na neman kuɗi ba masallaci yana da dauri da tasiri mai girma a cikin garuruwa na musulmai daga ciki ya ishe shi daraja cewar ɗaki ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa wa annal masajida lillah masallaci mallaka ce ta Allah ko nawa ka kashe daga lokacin da ka gama zaka hannantawa Allah subhanahu wa ta'ala sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi za a yi a ciki ba abin da kai da ka gina kake so ba saboda haka masallatai lillahi na Allah ne subhanahu wa ta'ala fala tad'u ma'a Allah ahadan kada ku kira wani da ɗai tare da Allah maɗaukacin sarki a cikin masallatai tunda nashi ne shi ya kamata a kira a ciki shi za a bautatawa da wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa abinda ake nufi da almasajid a cikin wannan ayar sune guraben sujjada duk abinda ka fassara da shi a shi ma zai kasance daidai guraben sujjada na Allah ne ba a amfani da su wajen nuna girmamawa ga wani ba za a yi wani ruku'u ba sannan ba za a yi mai sujjada ba haka masallatai na Allah ne ba za a zo a bautata wani Allah a cikinsu ba kamar da malaman tafsiri suka ce domin idan aka yi haka an yi kamanceceniya da Yahudu da Nasara domin su da suka zo suka gina wajajen ibada sai aka zo kuma ana kiran wani Allah subhanahu wata'ala ko tare da Allah ko kuma wani mashi kadai na biyu daga cikin tasirin masallaci da matsayinsa a cikin al'ummar musulmai da kuma garuruwa na musulmai shine mafi girman waje da Allah madaukakin sarki ya fi so a cikin garuruwa kamar yadda aka ji a gabatarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi soyuwar garuruwa wajajen da Allah madaukakin sarki yafi so yafi kauna a cikin kowane gari shine wajen da aka gina masallaci ko da taku nawa ne sannan wajajen da Allah madaukakin sarki yafi kyamata yafi ki sune kasuwanni saboda dalilin da aka ambata a baya na uku masallaci shine tushen gari na musulmai kuma shine zuciya ma na garin musulmai shi yasa a tsari na gini na musulunci da aka gada a can baya tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa waɗanda suka zo bayan shi da kyautatawa har zuwa lokacin da daulolin musulunci ya zamanto ko kuma zuwa lokacin da khalifanci na musulunci aka aka aka aka kai shi ƙasa shine idan aka zo gari za a zana gari da masallaci ake farawa sai gina gidan shugaba a gefe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masallacinsa da gida daga nan musulmai za su dinga gina gidajensu ta hagu da dama da dukkan kusurwoyi gabar yamma da kudu da arewa haka gari zai ta faɗaɗa sai ya zama dai wannan masallacin shine tushen wannan gari shine zuciyar wannan gari domin kowa yana da buƙatar kariya daga Allah madaukakin sarki kariya daga duniya kariya daga shedan kariya daga duk mummunan abu to babu inda zai dawo sai wannan masallaci a masallaci mutum zai zo ya dau caji na imani a masallaci zai zo ya samu abin da yake so na alaka da Allah subhanahu wataala shi yasa suka ce an yi haka ne domin mutane ya zamanto akwai saukin isa zuwa ga wannan masallacin ko daga ina ka fito tsakiyar gari dai masallaci za ka je ka tarar ko garin nan da kake ciki masallaci da gidan shugabanni shine a wato su ne tsakiyar wannan gari haka dukkan garuruwan musulmai idan mutum ya zaga zai samu na hudu daga cikin tasirin masallaci a cikin al'umma ta musulmai an katange shi daga duk wani abu da zai taɓa darajarsa shi yasa aka hana ciniki saye da sayarwa a ciki sannan aka hana a a wato aka hana mutum yazo yana neman wani abu wani abu nashi da ya bata a cikin masallaci don ba abin da ake nema a masallaci sai an batan Allah madaukakin sarki sai Qur'ani sai karanta ilimi sai bautar Allah subhanahu wataala shi yasa balaraban kauye kauye da yi fitsari a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai waɗannan masallacin namu ba sa dacewa ga wani abu daga cikin irin wannan najasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk wanda aka ji yazo masallaci yana cikiya a ce mai kada Allah madaukakin sarki ya mayar ma abin da kake nema domin ku ba Allah madaukakin sarki shi yadda mu na biyar daga cikin matsayin masallaci a musulunci da wajen al'umma ta musulmai masallaci ita ce majalisa da shugabanni suke zartar da duk wani abu da za a zartar da ya shafi al'umma addinin al'umma da da da da addinin ta wato duniya da lahira haka ya kasance zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance zamanin khulafa haka ya kasance zamanin waɗanda suka zo bayan su har zuwa lokacin da sarauta ta kan kama a cikin addinin musulunci aka danyi aka danyi nesa da tsari na khalifanci daga masallaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura dakaru daga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci dukkan dakaru da suka bude garuruwa suka isar da addinin Allah madaukakin sarki sannan masallaci shine wajen haduwar mutane an shaji a hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa annabi idan wani abu ya faru da yake so sako ya isa zuwa ga mutane gabaki daya sai ya sanya mai kira wuladani ko wanda daga cikin sahabbansa ya kira as-salata jami'a wato mutane su zo su haɗu a masallaci sai a haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da yake so ya isar sannan a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake karban baki ko mun girman su ko mun darajar su domin duk darajar su bata kai daraja ta masallaci ba sannan duk wata fada da za a yi fada da za a yi bata kai masallaci na Allah subhanahu wataala ba nan gidan sarki za a ce ko gidan shugaba nan kuma gida ne ko kuma ɗaki na Allah subhanahu wataala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yake karban baki Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yake komai wani lokaci yakan sauke bakin ma kamar yadda ya auku ga kiristoci da suka zo daga kasar Najran a kamar yadda Alkur'ani ya tabbatar na shida daga cikin tasirin masallaci a cikin al'ummar musulmai da matsayinsa a addinin Allah masallaci a nan ne makaranta da ake kyankyashe malamai da ake kyankyashe jagorori da ake kyankyashe 'yan kasuwa da duk abin da al'umma take da bukata wannan shine ya faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma masallaci shine makaranta duk wanda kaji ana kiran shi daga cikin magabata ana risina mai a fage na ilimi a masallaci yayi karatu na bakwai masallaci shine wajen da ake girmama Allah madaukakin sarki ake ambatan Allah safiya da maraice kamar yadda aya ta gabata na takwas a cikin masallaci rayuka suke samun tsarki suke samun nagarta zakata ke samun tsarki babu wani waje da za a yi wa mutum tarbiyya tarbiyyar ta shige shi ta ratsa shi kamar masallaci domin waje ne na nutsuwa Allah madaukakin sarki da ya ambaci masjidu Quba bayan ya ambaci masjidu Dirar da munafikai a garin Madina suka gina domin su yi kishiya ga masallaci na Annabi sallallahu alaihi ga wannan masallaci sai yake cewa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi lalle masallacin da aka dasa harsashin sa akan taqwa da jin tsoron Allah madaukakin sarki shine masjidu quba kamar da malaman tafsiri suka ambata ahaqqu an taquma fihi shi yafi cancanta ka tsaya a ciki bayan an ce mai a baya la taqum fihi abadan wancan masallacin na munafikai sun gina shi domin ya zamanto kishiya ga wannan masallaci mai daraja kuma sai suka so su yi wayo su yi dabara suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude wannan masallacin domin aka ce annabi ne bude masallacin kaga kowa zai zo sai su yi ta yada sharrin da suke so su yada Allah madaukakin sarki ya riga su ta hanyar wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba aka sanya ma a rusa wannan masallaci domin masallaci ne da aka gina shi ba domin Allah madaukakin sarki ba to Allah subhanahu wataala yake ce mai fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu cikin wannan masallaci da Allah ya ce ka tsaya a ciki akwai wasu mazaje zarata wanda suke buri suke fatan su samu tsarki malamai suka ce daga babban kari da karami da kuma tsarki daga zanubai ta hanyar istighfari wallahu yuhibbul mutahhirin Allah madaukakin sarki yana son masu neman tsarkaka daga najasa da kuma masu neman tsarki daga dukkan zanubai a masallaci ake samun wannan sannan na tara masallaci shine bigirin na wayar da kan musulmai masallaci waje ne na tarbiyya masallaci waje ne na fuskantarwa zuwa ga abin da ya dace annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance akan mimbarinsa yana tabo dukkan batutuwa da suka shafi duniya da lahiran mutane sannan an rawaito daga gare shi hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ambaci kabilu da suke da kawance da musulmai da musulmai da kabilun da suka saba wa musulunci suke yakar addinin Allah madaukakin sarki sannan cikin masallaci ake tsaida mafi girman aiki bayan tauhidi salloli sallolin nan guda biyar domin matsayin da suke da shi da kuma tasirin da suke da shi a cikin rayuwa ta mutane kuma waɗannan sallolin su ne maganin alfasha su ne maganin munkari su ne maganin kashe-kashe su ne maganin sabo da ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zalunci da mutane suke yi wa junansu mai in dai an tsaye da sallah yadda Allah madaukakin sarki ya saukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar magabata na kwarai suka fahimta suka rawaito to wallahi tallahi ba za a aikata abin da muke aikatawa a yanzu ba amma sallar da muke yi akwai matsaloli a cikin zance na gaskiya Allah madaukakin sarki ya datar da mu ibnu usaymin yana ambata kamar yadda muka shaji idan kaga mutum yana sallah bai bar yin sallah ba amma bai bar abin da yake na sabo ba yace ɗayan biyu ko dai sallolin nan ba sa karbuwa ko kuma ba daidai ake yi ba gaskiya a cikin sallolinmu akwai matsala domin daga shago mutum zai fito ko daga wajen kasuwarsa ya zo ya yi zalunci kafin ya taho bayan ya idar da sallah ya koma ya zalunci wannan mutumin wace wace irin sallah ya a ci hanci da rashawa a cikin ofis gabanin a yi sallah a dakatar da wasu a ce ina zuwa barin koma in yi sallah in ya koma ya sake karɓan wani cin hancin ya sake zaluntar mutane ya ha'inci hukuma ya ha'inci jama'a ya ha'inci ƙasa kuma wai yayi sallah a hakan sannan an jima zai sake yi an jima zai sake yi da asuba yayi kafin ya fito wannan mutumin wani irin sallah yi ba irin sallar da Allah madaukakin sarki ya ce ayyayi ba domin in wannan sallar yayi wallahi ba za ta bashi ya ci hanci ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda wannan matsayi na masallaci a cikin al'umma ta musulmai da kuma tasirin da yake da shi a musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shine farkon abin da ya fara yi lokacin da ya isa garin Madina domin duk al'ummar da kake so ka gyara ga mafarin gyaran sai a tsarkake masallatai kuma wannan darasi ne gare mu gabaki daya jagorori na addini da jagorori na siyasa da za a kula da masallatai yadda ya kamata a isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata ta hanyar da ta dace da za a gyara mutane sama da hanyoyin da muke gani su ne za su iya kawo wannan gyaran domin babu wanda zai iya kawo wani abu da ya fi na Allah subhanahu wa ta'ala nagarta bayan Allah lalle duk wani abu wanda yake da irin wannan tasiri mai girma a cikin zamantakewa ta mutane duk abin da yake da irin wannan muhimmanci da ya kai na masallaci to bai kamata a ce ɗaiɗaikun mutane suna sakaci da shi ba bai kamata a ce gama gari na mutane bai kamata a ce jagorori da hukumomi da kamfanoni suna wasa da irin wannan abu ba masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai duk da wannan matsayi da aka ambata na masallaci wanda kaɗan ne malamai sun yi rubuce-rubuce masu tarin yawa dangane da masallaci da yadda ake gina masallaci da yadda ake kula da masallaci da abin da ya kamata a yi a cikinsa malamai sun yi rubuce-rubuce masu tarin yawa tun daga magabata har zuwa 'yan baya wannan abin da aka ambata abu ne ɗan kaɗan dangane da matsayi na masallaci a wajen Allah maɗaukakin sarki da kuma tasirinsa a cikin al'umma ta musulmai amma duk da irin wannan matsayi na masallaci da irin tasirin da yake da shi a cikin siyasa ta mutane amma a cikin masallaci so nawa ake zaburar da mutane lokacin da suka yi zuciya suka ce ba za su yi zaɓe ba a ce su fita su je su yi a masallatai ake cewa a zaɓi suwa ne a zaɓi suwa ne ko kuma a yi zaɓin da ya dace domin ya kasance alkhairi ga duniyar mutane da lahirarsu to masallaci yana da dauri kenan a cikin siyasa sannan masallaci yana da a tasiri a cikin zamantakewa tasirin da su jagorori da dukiyar da take hannunsu ba sa iya yi domin ba dan abin da ake yi ba na wa'azi da kokarin hana mutane zaluntar junansu da kowace unguwa da kowane layi ma sai an samu fursuna ba wai fursuna guda ɗaya ko biyu a cikin gari ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu masallaci yana da tasiri hatta a cikin tattalin arziki kuma a cikin masallaci ne ake karantar da mutane su ji tausayin junansu su dinga sadaka a cikin masallaci ne ake karantar da mutane su nisanci riba su nisanci ɓoye kaya su dinga yin kasuwanci su dinga gudanar da mu'amala tsakaninsu ta dukiya ciniki saye da sayarwa su dinga gudanarwa gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya umarni shi kuma yadda Allah ya umarni babu zalunci ga wani a ciki to waye zai kawo maka wani tsari da ya wuce wannan sannan a cikin masallaci ne da har ila yau ake karantar da al'umma kuma karantarwa wacce take kyauta mu a zamantakewa irin tamu sannan masallaci yana da tasiri hatta ga wato hatta ga aminci da zaman lafiya da lumana a cikin al'umma kuma a cikin masallaci ne ake karantar da haramcin kisa da haramcin zalunci haramcin sata haramcin kwace duka a cikin masallaci ne ake ambaton wannan ita doka da kundin tsarin ƙasa sai dai ya ce ma duk wanda ya sata ga abin da za a mai amma ta ya zai iya hana wannan satar sai ka samu galibi babu amma a masallaci ne a cikin doka ta Allah madaukakin sarki za a kange mutum a hana shi wannan satar gabaki daya idan zuciyarsa ya biye wa zuciya ya satar kuma to anan kuma Allah madaukakin sarki sai ce duk wanda yayi ga yadda za a yi masa shi yasa babu wani tsari da ya kana Allah subhanahu wataala dan uwana masu daraja duk da irin wannan tasiri na masallaci amma sai gashi wasu daga cikin musulmai da wasu daga cikin jagorori ko wasu daga cikin kamfanoni duka ba sa lura da irin waɗannan ababe da tasiri na masallaci an ɗau tsawon lokaci ba a ce wani masallaci ya zo ya biya kuɗin wani abu ba ko ya biya haraji ko ya biya kuɗin wuta amma sai gashi a cikin satin nan an tura wa masallatai takardu duk da wannan aikin da masallaci yake wanda aka ambata wanda kyauta yake yi masallatai ba abin da suke karba daga hukumomi ba abin da suke karba daga kamfanoni ba abin da suke karba daga kowa amma an zo an ce masallaci ya biya ya biya kuɗin wuta to masallacin nawa ne ne Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu shin waɗannan masallatan kamfanoni ne masu zaman kansu wanda aka tanade su domin samun riba da ake jira daga cikin wannan ribar da suka samu su koma su je su biya wannan kuɗin wutar ko kuma yaya sannan nawa ne su hukumomi da irin waɗannan kamfanoni da irin waɗannan jagorori suke biya suke biya wa masallatai da su waɗanda suke kula da karantar da mutane nawa suke biya a cikin mai duk hidindimin da suke yi wa ƙasa da hidindimin da suke yi wa zamantakewa da hidindimin da suke yi wa mutane kaga kafin a zo a yi maganar masallaci ya bada wani abu ko ya biya kuɗin wuta ko ya biya kuɗin kaza ya kamata a zo a zo a yi maganar shi abin da yake yi a fara biyan shi tukunna daga cikin abin da aka biya shi sai ya ɗauka ya baya lallai waɗannan masallatai ɗakuna na Allah subhanahu wa ta'ala su ne waɗanda suke bin kowane ne bashi da musulmi da wanda ba musulmai ba wallahi bayan Allah albarkacin addinin musulunci da waɗannan masallatai muke ci a cikin wannan ƙasa amma duk wani abu duk wani abu da ake kawowa da aka wargaza wasu ƙasashe da shi akwai shi a cikin mu amma gashi ƙasar tana nan bata wargaje ba duk abin da ya zo mai girma za ka yi tsammani bayan wata ɗaya ba za ka samu Najeriya ba wani lokaci amma haka zai zo ya wuce duka wannan albarkacin addinin Allah maɗaukacin sarki da aka tsayar ne albarkacin karantarwa albarkacin musulunci albarkacin waɗannan salloli da muke yi albarkacin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kuma duka daga cikin masallatai ake yi to me yasa wani zai zo ya ce masallaci duk a kalli irin waɗannan ababen a ture su a ce masallaci ya zo biya kuɗin wuta nawa zai bayar dubu uku me kamfani zai da wannan dubu ukun da zai karba a wajen masallatai Allah subhanahu wataala shirye da mu dan uwana masu daraja waɗannan masallatan dai da wasu da basu san hakikaninsu ba da basu san matsayinsu ba da darajarsu su ne dai suke kange mutane suke hana su aikata munanan laifuffuka sannan su ne suke taimakawa wajen risinawar mutane hatta ga shugabanni sau nawa zaka ji malamai suna a bar duk abin da ya danganci tarzoma a bar tawaye a bar kaza a janyo ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna cewa ba za a samu maslaha a cikin irin wannan ba sannan ba don irin waɗannan masallatan ba da ɗakuna na Allah maɗaukacin sarki da karantar wadda ake yi a cikinsu wallahi kamar yadda aka ji da kowace unguwa sai an samu fursuna ba wai fursuna guda ɗaya a cikin gari ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu ba don waɗannan masallatan ba da karantar wadda ake a ciki da zaburarwa da hudubobi da ake yi da jami'an tsaro ba su isa ba su isa su tara mutane ba a barin aikata laifuffuka sannan da waɗanda suka zartar da irin wannan wato irin wannan karari da abin zartarwa da ba su samu sukunin zama a cikin ofisoshin da suka yi irin wannan rubutun ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yanzu idan ka lizumta wa masallatai su biya irin waɗannan rasidai to wa zai biya shin masallaci na wani ne muayyani masallaci ba na wani bane muayyani ɗaki ne na Allah maɗaukakin sarki cewa kake Allah subhanahu wataala ya biya kenan kai nawa ka biya Allah maɗaukakin sarki akan ni'imomin sa ni'imar ji da gani da iskar da kake shaka da ruwan da kake sha nawa ka biya Allah maɗaukakin sarki da zaka zo kace Allah subhanahu wataala ya biya ka jini da jikinka yake konawa da garkuwar jiki duka nawa kake biya to kaga wannan abun kwata-kwata ba a yi tunani ba ba a yi tunani ba sannan babu hange a cikin sa Allah madaukakin sarki kuma ba a yi wa addinin Allah madaukakin sarki kara ba wallahi ko coci ko coci na da ake neman kuɗi a cikinsu a cikin wannan ƙasa bai kamata a kalle su a ce su biya kuɗin wuta ba ko su albarkacin abin da ake yi a ciki na ibada albarkacin a domin wanda ya gina coci yana da dama ya je ya gina filin kwallo yana da dama ya gina sinima yana da dama ya gina duk wani waje da ake wani abu wanda yake na shirme amma ya bari ya zo ya gina wannan abin kenan akwai wani alkhairi a cikin zuciyarsa to ai wannan abin kawai ya kamata a ce an duba an janyewa masallaci duk wani abu da ya danganci haraji wanda dama hukuma ba ta karba an janye mai duk abin da ya danganci irin wannan kuɗin ruwa kuɗin wuta kuɗin kaza wanda akan haka aka rayu tun tale-tale sai yanzu kuma za a zo a ce masallaci su zo su biya wani abu masallatan da da yawansu ko ka ce kusan dukkansu ma ba za ka samu wani masallaci hatta babban masallaci ba a iya rike kan shi gabaki daya ya yi wa kansa hidima a yi gyara lokacin da ya kamata ballantana kai magana ya zo ya ɗauki nauyin wani idan babban masallaci a cikin gari ba zai iya wannan ba to ya za ka yi magana akan ƙananan ƙananan masallatai sannan a cikin irin wannan lokacin ma ya kamata a ce an jefo irin wannan abu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sannan musulmai daga cikin wanda suka zartar da irin wannan hukunci nawa suke biya idan suka je masallatan idan aka ja su sallah nawa suke biyan waɗanda suka ja su sallah nawa suke biya iskar da suke sha a cikin wannan masallacin sannan ginin da aka yi da kafet din da aka sa da dukiyar da bayan Allah madaukakin sarki suka sa su nawa suke biya ai akwai musulmai a cikin su ana karban wani abu a wajen su a cikin masallaci me yasa za a dawo a ce masallaci ya dau wani abu ya biya ko ya biya kudin wuta ko ya biya kudin kaza dewa daga cikin masallatai kanana ne ko yayin da suke cikin su da fankoki mu kamar nan fankoki ne maguda biyu duka wannan me za su ja me za su cuci Najeriya me za su cuci kamfani na wuta da tattalin arzikin kasa duk wannan me zai yi a arziki irin wanda Allah madaukakin sarki ya huwace mana a cikin wannan kasa tabbas wannan kamfani yana da abin da zai faɗa dangane da wasu masallatai manya za a yi masallaci a jera koyaye a jera kayan wuta a sanya ababe wani lokaci ake kashewa dare da rana tabbas wannan ba tarbiyya bace ta kirki kuma bai dace a ce an yi haka ba to ya kamata su koma su samu irin jami'an waɗannan masallatan su san yadda za su shirya da su idan mutane suka ƙi ana iya yi musu wani abu na ladabtarwa wannan duka musulunci musulunci ya yarda da haka tabbas suna da gaskiya idan suka ce masallatai suna da yawa cikin layi ɗaya za ka iya tarar da masallatai biyar in yana da tsayi wani lokaci masallatai ƙasa da haka ko sama da haka amma kuma duk da haka wannan ba zai ba da dama ko kuma ba zai zama hujja ta cewar a zuwa kaka ba masallatai irin wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da fatan waɗanda suka yi irin wannan wannan abin ko suka zartar da wannan hukunci za su koma su waiwaye abin da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu alhamdulillahi awwalan wa akhira wa zahiran wa batina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin